ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أحييك بالتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara kaddara haduwar a wannan masallacin da albarka na masu da wato ya sha domin ci gaba da karatun wani littafin namu na sunan abi dawud a idan ba manta ba yau muna ashirin da takwas ga watan sama hijira daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da shekarar miladiyya bugun rasen a wannan majalisin namu mai albarka na karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi wannan shine darasinmu na arba'in da takwas a cikin kitabu sada kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shi ne a hadayen nasu ba'duhum li ba'din والميل في قلوبهم الوصالة وتزرع في القلوب هوى وغدا وتكسوك المهابة والجلالة wannan malam yake cewa kyauta da mutane za su yi gare yi ma junansu zai samar musu da kyautata mu'amala sannan kuma zai sanyawa a cikin zukatansu soyayya da kuma shauƙin juna sannan shi mai kyautar kyautar tana samun masa da haiba da kuma girma ma'ana duk wanda kake yi ma kyauta to zai rika ganin girmanka zai rika jin nauyinka duk alajin da yake maka kyauta in dai kai ba kuturu ba ne za ka kana jin nauyinsa duk malamin da yake karantar da kai in dai kai ba fitonu bane za ka kana jin nauyinsa dan kyautar da yake mata ilimi shi kuma wancan kyautar da yake mata arziki hatta samari ma ɗan anguwa alhaji mai hitowa yana ba da san ta shayi an yi girmama shi akan alhajin da baya wannan ko wanda shi ne ga dalilin kyauta alhaji ya samu girma kenan kyauta a tsakanin 'yan uwa ko kyauta a tsakanin abokai tana ƙara ƙarfin abota kuma wannan ya daidai da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahadu tahadu ku rika kyauta za ku so junan ku shi yasa wani wani ba kauye ne yake da a garin su ke da wani alaji kullum dai yana bi yana wucewa alajin yana fada yana kallon shi to wata ran sai ya haɗu da alajin yana akan doki wasan su a wajensu doki ana mishi shahida ana sa mishi kaya na kasaita sai alajin nan ya tsaye da wannan mutumin ya ce wani inni uhibbuka Allah ina son ka sai ya ce takdibu ya ce ƙarya kake alaji baka so na ya ce to ka masa zuciya ta ka gani ya ce da kana so na da ba ka kallo na kullum ina yawo da tsagaggar riga ga dokinka da tsagaggar riga da tsagaggar riga ana gani da ke ko wannan da yake nunawa ashe idan akwai so ya kamata a samu ne samu kyauta nau'in mutane uku su yi cancanta a cikin ma kyauta fiye da kowa na farko su ne iyayenka na biyu kuma su ne wanda suke baka ilimi na uku kuma iyalinka wa'inda su ne ya dacewa kana ma kyauta a kowane lokaci kuma ita kyauta ba wai abu ne sai tsadar ne za ka badawa da wani yaro zai sayo biskit ya kawo maka a matsayinka na babban mutum kyauta ce ya maka tana da daraja shi yasa idan kuka lura sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun shahara da yawan yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta dan saboda su samu soyayyarsa dan saboda sun sai na daga cikin abin da ya dace idan mu kasance masu kyauta a tsakanin wannan zai kara dankon soyayya a tsakanin ruwa ba abin da take shayowa in ba kiyayya ba idan kana da baka bara za ka mutane ba su son ka kuma wannan ruwar ba za ta kara maka da komi ba wani ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa idza jadatit dunya alayka fajidha ala an-nas turran qabla an tataqallab yace falal judi yufniha idha hiya aqbalat wa lal bukhl yubqiha idha hiya tadhhab yace in kana da kabada dan saboda ita badawa ba ta karar da abin da Allah ya kadar za ka samu sannan kuma kin badawa baya sa ka tara abin da Allah ya ce zai za ka rasa wannan shi ne kenan munasabar ka wannan baitin shi ne wani ɗan uwa ne ya mini wata kyauta a satin da ya wuce wurin na shi daɗin ta in kun ga wani abu sabo a tare da ni to wannan ita ce kyautar ana gana da kyau wannan rawanin na musamman Allah ya sa ka fi da alkhairi wannan shi ne kenan mafi yawanci in kuka gana buɗe karatu da wani abu to akwai munasaba za mu tashi babu a rajis salami fi salati ko a babun fi mashi alhasa fi salati babu mai bayani akan shahar goge 'yan duwatsu a cikin sallah ana kana cikin sallah sai in duwatsu suka ɗanye ma ga goshi ko kuma akwai duwatsu gaban ka inda za ka aza goshi sai ka kwashe su to ya halatta ko bai halatta ba malice haddasana musallalun haddasana sufiyan عن الزهري عن ابي الاحوص شيخ من اهل المدينه انه سمع ابا ذر ياشى ابو ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم Abu Zar ya rawaito hadisin daga manzon Allah qala akan cewa ya ce idan qama ahadukum ila salati idan ɗayan ku ya tashi zuwa sallah fa inna rahmata tuwajibuhu to rahma kana fuskantar sa fala yamsahi al-hasa dan haka kada ya goge wannan duwatsu da suke a goshinsa ko kuma suke a gabansa hadisin da'ifi ne to amma ga hadisin da ya inganta game da wannan حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي منظر الله ياتي لا تمسح وأنت تصلي kada ka goge duwatsu alhali kana sallah ko ƙasa fa in kunta labudda fa'ilan idan dole sai ka yi fawahidatun to ka yi sau guda taswiyar alhasa wanda zai kasancewa kamar daidaita yin tsakuwa ne wannan hadisin shi ya inganta amma wancan bai inganta ba a takaice abinda wannan hadisi ke nunawa idan ya kasance za ka yi sallah sai kasance inda za ka sallar da ƙasa ne da mazu Allah ya ce kada ka rika goge wannan ƙasar mana ka azabo shi ka taso sai ka goge ka ƙara ka taso sai ka goge mazala ce ka kai haka in kuma na ƙasa ne kake so ka gyara to ba duk in za ka sujada ba sai ka ci sai ka gyara wurin duk in za ka sujada sai ka ci sai ka gyara wurin a'a in kai ɗa guda na farko shi kenan ana gane da ke ku in kun lura a tsohi asali kamin su fara sallah suke yi a haka ake yi ko ko da ba ƙasa ba ce ko ga mafi yawanci abin da kuma tsohin nan na yi mafi yawanci akwai ɗan burbushi to sai dai ba a gane ma abin ba ne ana nufin nan inda menene inda ƙasa ya halatta kamin ka fara kami ka ɗan yi haka shi kenan bayan wannan kuma kaka ƙara yi shi ka ƙare sallah a takaice wannan hadisin ko mu ce wannan babin yana nuna yana daga cikin rishin kushuyi a cikin sallah ka riƙa goge ƙasa don ta same ka wannan bai shahi goshi kawai ba hatta tufafi ko kuma hannuwa mafi yawanci wannan a hannuwa yake in ana sallah a waje za ka gani in mutum ya taɓa hannunsa ƙasa idan ya taso kamin ya rungume hannu sai ya sai ya kakkaɓe duka wannan yana a ciki makruhi ne wannan duka yana rage ma mutum khushu'i a cikin sallah kuma kaman kana kaman kana nuna girman kai ne ga Allah madaukakin sarki mala yace babu rajul yusalli muhtasiran babu ya bayani akan mutunan da zai yi sallah da hannuwa akan akan ƙugunsa shine muhtasiran al-ikhtisar kenan حدثنا يعقوب بن كعب حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة منظر الله يا يهني أكن أزهن وأكن قوب أتكن سلا قال أبو داود أبو داود يعني abinda ake nufi da al-iktisar yadau yadahu ala khasiratihi shine mutun ya dora hannunsa ko hannuwansa akan kugunsa ana gane da kyau ko idan manzo Allah ya hana haka malamai suka ce an-nahyu yaqtadi at-tahrim wan-nahyu yaqtadi al-fasad idan mun fahimci wannan ka'idar an-nahyu yaqtadi al-fasad hani yana nuna lalacewar abu in an ce in kana cikin sallah kar kai haka kuma kai haka a cikin sallah haka kare ta ko kuma mafi yawan sallar a haka kai ta sallar ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba tunda manzon Allah ya hana idan kuma manzon Allah ya hana abu to yana nuna in ka yi shi a cikin ibadar da aka hana kai a ciki yana mi yana lalata ibadar da haka kenan sai a guji yin haka ko da yake ba ni tsammanin akwai musulmin da zai iya zuwa cikin sallah ya hakan ga kamar mai shirin dambe babun rajulu babun rajuli ya atamidu fi salati ala asal babu mai bayani akan mutunan da zai dogara a cikin sallah akan sanda kana cikin sallah ka kasa tsayuwa sai ka dogara ga sanda ko wani inci حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابسي حدثنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال قدمت الرقة نازو أرقة ونقلني ديكي أشام شيني رقة فقال لي بعض أصحابي sai wani sashin sahabbai na yace mini ma'ana wani daga cikin abokai na yace mini hallaka fi rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam أي هل لك رغبة في اللقاء بأحد أصحاب النبي هل كان أسوك هل دولي صحابي من ظن الله شيني معنا هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل كان أسوك هل دولي صحابي من دقتكين صحابي من ظن الله قال يتي قلت سينتي غنيمة أي ونن غنيمة تي معنى أي هدوة da sahabi mece ce ganima ce ana gane da kyau ko su a wajen su haduwa da sahabi ganima ce yace fa dafa'na ila wabisa sai muka tahi a wajen wabisa qultu li sahibi sai nace ma abokina nabda'u fa nanzuru ila kallihi wabisa sahabi ne ana ji ana gane da ke ko yace sai nace muharabi bin ya hay'ar tasadallihi ai hay'atihi muharakan lan ya hay'ar sa take ya kamar sa take ya yake sa kaya ya tufafin shi suke shine ma'anar فننظر إلى دله فإذا عليه قلنسوة لاطئة سيجا شينا سني دوته لا لاطئة أي لازقة ودى تكي حدي دكاينسا ذات أذنين ودى إتوانا هولر tana da kunnuwa ma'ana tana da gihi guda biyu haka wa burnusu hazzin da kuma wata riga ta hwata aghbaru mai launin ƙasa-ƙasa aghbaru daga gubar ne ana gane da ke ku ma'ana yana sanye da wata riga da ake ce ma burnus ta fata ƙasa-ƙasa riga burnus ita kuma ita ce riga wadda take da me take da hula za ku gani tana da gehe hakan ga shi ne ma'anin kunnuwan da yake mihi ya ce wa idha huwa mu'tamidun ala asal sai gashi yana kishin gidi ma'ana ya dogara ala asan akan wata sanda fi salatihi a cikin sallarsa fa qulna sai muka ce ba'da an sallamna bayan mun sallame ba'da an sallamna bayan mun masa sallama yace haddithni nan bai ga abin da suka ce masa ba kamar dai sun yi masa magana bayan sun masa sallama akan ya fa'idantar da su wani abin daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan za a ƙara wannan bayani ne a kaddara shi fa qala yace haddathatni ummu qais bint mihsan daga cikin hadisan da ya ba su labari sai yace a ummu qais yar mihsan ta ba ni labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan cewa lalle manzon Allah lamma asanna lokacin da shekarunsa suka yi yawa ma'ana ya kai shekara 60 wa hamalan lahba ya ɗauki nama ma'ana jiki ya kama sa ittakhadha amudan fi musallahu ya riki wani gimshiki a wajen sallarsa ya atamidu alaihi da yake dogara da shi don saboda bai iya tsayi in ba ya dogara da wannan abin ba ana gane da kyau da suka zo suka tambaye sa ka ilmantar da mu daga cikin hadisan da ka sani to sai ya fara ba su hadisin da ya ta'allaka da abin da suka isko shi yana yi don su abin mamaki ne gare su a ce mutum na sallah da me da sanda to dan ya fara kawar musu da wannan shubuhar sai fara ka musu hadisin da ya ta'allaka da sallah kana dogara da me kana dogara da wani abu ko sanda ko abu ne kamar haka a takaice wannan hadisin dalili ne babban dalili ne akan ka'idar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir tsanani yana jayo sauki domin tsuwa tsanani ne to da ka tsuwa ka shiga tsanani sai aka samu maka da sauki na ya halatta ka dogara da ni da sanda kai sallah idza baqa al-amru tasa'a wa idza tasa'a baqa fa inna ma'a al-usri yusra wannan shine a takaice wannan hadisi na nuna ya halatta inda larura kai sallah kana jingina da wani abu ko kuma kana dogara da wata sanda ina wannan yake nuna wanda a tsaye in dai zai dogara da wani abu zai iya sallah to baya halatta ya ce ya zamna ya yi sallah sai dai ya dogara da abun nan ya yi sallah domin abdaruratu tuqaddaru bi qadariha kenan zaka dogara sanda ka yi sallah ba zaka ce ba zaka zamna ka yi sallah dan baka iya tsayi in dai har zaka iya tsayi dogara da sanda ko jingina da wani abu to haka zaka yi babun nahyi anil kalami fi salati babu bayani akan hani da aka yi game da yin magana a cikin sallah حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة ɗayanmu a da ya kasance yana ma ɗayan shi magana a cikin sallah فنزلت sai wannan ayar ta sabko wa qumu lillahi qanitina ku tsayu a gaban Allah kuna masu natsuwa fa umirna bis sukuti sai aka umurce mu da yin shiru in muna sallah wa nuhina anil kalami kuma ana aka hana mu daga yin magana anil kalami mutlaqul kalam kowanne irin magana aka hana mu in ba maganar take da alaka da mi ba da sallah idan aka ce kuma alkalamu huwa sautu shine sautin da mutum zai hidduwa li yu'abbira bihi amma fi nafsihi dan ya gai wani abu da yake tare da shi a cikin ransa ana gane da kyau ko idan duk abin da yake sauti ne kai da nuhin ka bayyana wani abu in kai a cikin sallah menene magana ce shi yasa dariya mece ce a magana ce amma murmushi fa akwai murmushi na da sauti bai da sauti amma ita kuma dariya tana da me tana da sauti to sai aka ce magana ce ita ma tana me tana kare sallah idan kayan murmushi a cikin sallah ba matsala sai dai zai rage maka lada tunda an an samu rishin khushu an samu takaitar khushu'i ko wannan shine kenan idan da dariya ta kubce ma a cikin sallah kai tsaye zaka kabarta sabuwar sallah waccan ta tafi a banza inda ganganka kuma akwai zunubi kun ba dangan kai ba misali yaro ne aka zo da shi irin yaran na wanda sai a hankali gaba wani wani abokinmu ne ya zo masallaci da wani yaro wada to aka yi daidai shi ma abokin shi ya zo da kanan shi to shi yaron da aka zo da shi wada babban mutum ne ana gane da kyau to yaron ko da ya ga wannan sai ce la babba ku je an zo da ɗan jariri a masallaci cewa da mi cewa da wannan ɗan wada domin gajarta shi ta yi yawa sosai to yaron ya ɗara shi tsawo shi ne sai ke an zo da bebe a masallaci to sai da aka samu wasu daga cikin mutane su haushi da dariya don saboda sun san yaron tunda yaron kullum yana masallaci shi wadan kullum yana masallaci wannan shi ne kenan to irin wannan kun ga baka da lahi amma kuma sallar sai ta mi sallar ta ware sai ka sake sabuwar kabara babun fi salatil qa'idi za mu yi bayani akan sallah ko kuma sallar wanda yake zamne ma'ana wanda yake zamne ya kamata ya yi sallah ko kuma har ya halatta kai sallah da zamne حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا جرير عن منصور عن هلال يعني ابن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن باني لا باني شوى من ظن الله ياتي صلاة الرجل قائدا نصف الصلاة sallar mutum daga zamne rabin sallah ce ma'ana za a ba shi rabin me rabin lada fa ataituhu sai na zoma manzon Allah kin fa wajadtuhu yusalli jalisan ma'ana bayan manzon Allah ya faɗi wannan maganar wataran ba ana mihin lokaci guda bane yace yace naji naji manzon Allah yace sallar mutum za a ba shi da zamne za a ba shi ladar rabin sallah yace to wataran kuma sai na zo na isko manzon Allah ya salli jalisan shi kansa yana sallah da zamne fa wada'tu yadayya ala ra'si sai na dora hannuwana akan kaina ana gane da ke ko alama ta me alama ta shiga uku ko ma'ana tun da kaga manzon Allah na sallah da zamne to akwai babban matsala in ba ta yiwa manzon Allah ya sallah da zamne kuma ya san rabin lara za a bashi shi ne abin da ya zo mishi a cikin kai fa qala da ya aza hannu saman kai sai ce malaka sai manzo Allah ya ce masa malaka ya abdullahi bin amr me yasa muka ka aza hannu saman kai qultu nace huddithu ya rasulullahi annaka qulta an bani labarin cewa ka ce salatul rajuli qa'idan nisfu salati sallar mutum da zamme to ana ba shi ladar rabin sallah ne wa anta tusalli qa'idan kuma gashi na ganka kana sallah da zamme to shine nace na san abin da yasa ka sallah da zamme ba karamin abu bane domin za a baka rabin lada qala yace ajal yace eh haka ne walakinni lastu ka ahadin minkum sai dai ni ba kamar ɗaya daga cikin ku bane ma'ana ni ko na yi sallah da zaune za a bani me za a bani cikakken lada wannan yana daga cikin khasa'isur rasuli sallallahu alaihi wasallam amma ni kai ko kai ko shi ko shehi ko wane ne in yi sallah da zamdar billara za a bashi amma manzo Allah cikakka za a bashi shi yasa manzo Allah ko rashin lahiya yake yi rashin lahiyar mutum biyu ake dora mishi daidai kudin ka daidai shagalin ka ko ma'ana daidai wahalar ka daidai ladar ka to wahalar da manzo Allah yake sha jarabtawar da Allah yake ma manzo Allah shi yasa ladar shi ta hita ne ta hita kowa yawa wannan shi ne kenan mali ce haddasana musaddadun haddasana yahya al-husayn al-muallim an abdullah bin buraida an imra nab ni husayn annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajul qa'idan ibran ya tambayi manzon Allah game da sallar mutum daga zamne fa qala sai yace salatuhu qa'iman afdalu min salatihi qa'idan sallar mutum daga zamni ta hi sallarsa daga tsaye sallar mutum daga tsaye ta hi sallarsa daga zamni wa salatuhu qa'idan sallarsa kuma da zamni ala nisfi min salatihi qa'iman tana arabin lada ta sallarsa da tsaye wa salatuhu na'iman ala nisfi min salatihi qa'idan sallarsa kuma da kwance rabi ce ta sallarsa daga zamme ana gane da ke ku wannan hadisin yana bayani ne akan sallah ta ne sallah ta nafila ana gane da ke ku sallah ta nafila ita ce ya halatta ka yi ta da zamme kuma lahiyar kalau ana gane da kyau domin wanda ya salla ta farilla da zamne dalilin larura wannan za a bashi cikakken ladar shi domin ka'ida ce a wajen malamai suke cewa man fa'ala ma fi wus'ihi kutiba lahu fadlan tamama sa'ihi ka'ida ce wannan ka'ida ne ka gane ta zaka zaka huta da abubuwa masu yawa man fa'ala ma fi wus'ihi kutiba lahu fadlan tamama sa'ihi duk wanda ya daidai gwargwadon iyawarsa a wani abu wanda yake na farilla to za a bashi ladar gaba ɗayan abu rishin lahiya ya sa kai sallah da zamne ta farilla to za a baka ladar sallah ta me cikakka kamar ka yi ta da tsaye ana gane da kyau da haka wannan hadisin ya shahi sallah ce ta nafila domin lahiyar kalau ya halatta kai sallah da zamne kenan sallar wanda wanda ya sallah da tsaye ta nafila ladar shi ta yi yawa akan wanda ya yi ta da me da zamme haka wanda ya yi ta da zamme ladar shi ta yi yawa akan wanda ya yi ta da me da kwance wannan sai nuna kenan ya halatta ai sallah da me da kwance ya halatta ai sallah da kwance amma dai ka san daidai kudinka daidai shagalinka kana jin kasalar kai sallah da sai sai kai da zamme kuma ka samu lada kana jin da zamnan ma kana jin wahalar kai to da kwancan ma sai ka iya yi ana gane da kyau ko domin ita na ita sallar nafila kamar tasbihi ce shi yasa aka sauƙaƙa ta shi yasa suke cewa jinsun nawafili awsa'u min jinsil fara'id ko kuma yughtafaru fil nawafili ma la yughtafaru fil fara'id ana yahi ma kai a cikin nafila abunda a cikin farilla ba a yahi ma kai Allahu ta'ala a'lam duka dai ana wannan ne da a buɗe wa mutane ƙohohi na me na alkhairi na'am baka gane ba a abinda ake yi da kwance yanzu misali wanda ya jingina da gina a larabci ana ce mishi muttaje ana gane da kyau shi ne nake nufi da muttaje ba wai kwance reran ba hakan ga misali kaman kaman misali yanda alaji yake kun ga ai ya jingina ba zamne yake ba jingine yake kwance yake kwance akan me yawwa akan wankututturan da za kuma wannan tambayar gama da kai ta dan ka a gane wancan kwancin da nake kana kwance da ran kodi ta ciki Allah gane da ke ko ma'ana kana zamne amma kuma kana jingina kana kan wani abu shine abin da ake nufi wallahu ta'ala a'lam na'am amma wanda baya da lahiya shi kuma sallar farilla misali yana iya yin ta da kwance ana gane da ke ko wannan shine kenan na'am malai yace حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن إمران بن حسين قال كان كان أبي كان بي بي الناصور ناكسنتي إنا ذا ناصور شيني تشوتر باصر سنة تشوا بواسير سنة تشوا ناصور أنسان تشوتر باصر هو ita ce kaman abin da zai hana maka zama fasa'altun nabiya sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi manzon Allah game da sallah ba kwale sai ce salli qa'iman ka yi sallah da zamne fa illam tasfate idan baka iyawa fa qa'idan to ka yi da zamne fa illam tasfate idan baka iyawa fa ala jambin to ka kishin gida akan wani abu ma'ana ka jingina ga wani abu sai ka yi sallar da kun ga wannan shi in ma marasa lahiya ne hatta kwancan ma zai iya yi ne ya yi sallar fa ala jambin kai akan bangare guda ana kana iya kwanta akan bangaren ka kai wannan sallar kuma za a rubuta maka ladar ka dalilin uzuri da ke gare ka dalilin larura mali ce haddathana ahmad ibn abdullah bin yunus haddathana zuhair haddathana hisham ibn urwata an urwata an aisha qalat ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل ban taɓa ganin manzon Allah yana karatun wani abu a sallan dare ba jalisan da zamne qattu ko so dai ba na ko so dai ban taɓa ganin manzon Allah na sallar dare da zamna ba hatta dakhala fi sinni har sai da ya kai shekaru ma'ana har sai da ya kai shekara 60 sai da shekaru suka yi masa yawa fa kana yajlisu fiha sai ya kasance yana zamnawa a cikin sallah ta qiyamul layli fa yaqra'u sai karatu hatta idza baqiya arba'una har sai idan aya arba'in suka yi masa saura au salasuna ko kuma aya talatin kama sai ya tashi faƙara'aha ya karanta wannan ayoyin arba'in ko talatin sun masajada sannan ya sujada ma'ana ya ci gaba da sallah bari mu karanta wannan hadisin sai mu yi bayani tunda duka hadisi guda ne wanga an takaita shi ne wanga an faɗaɗa shi حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم للي مزان الله كان يصلي جالسا يا كسن جينا صلى دزمي فيقرأ سي كراتو وهو جالس هنا أزمي وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية إذن يسورا أوجن كراتو الناس نسل ديكي kwatankwacin aya talatin ko arba'in ƙama sai ya tashi faƙara a ya karanta ta a tsaye wa huwa ƙa'imun yana a tsaye sun maraka a sannan ya ruku'i sun masajada sannan ya sujada sun ma ya fa'alu fi raka a tistaniya mitla dalika sannan ya yi a cikin raka a ta biyu kwatankwacin haka fala abu dawud rawahu alkamatu bin waqasin an aisha ta anin nabi sallallahu alaihi wasallama nahwahu alkama bin waqas ya rawaito daga Aisha daga manzon Allah kwatankwacin wannan hadisin wannan hadisin Aisha ce take bada labarin lokacin da manzon Allah ya tsoho yanda yake kiyamul laili manzon Allah kiyamul laili a gare sa wajibi ce ana gane da kyau ko shi manzon Allah hukuncin sa kiyamul laili wajibi ce a gare sa wa min al-layli fasjud ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كتاشك قيام الليل دليل وانا الله زي tsayar da kai matsayi wanda yake godadde wanda babu wanda zai samu wannan matsayin sai kai ma'ana shi manzo Allah umurni ne aka yi masa wal amru yaqdi wujub shi sa shi manzo Allah qiyamul layl wajibi ce a gare sa sai a cikin balaguro kawai dalilin balaguro ko shi bai barin yake da suna witiri ma'ana yana takaita raka'o'in amma witiri shi sai yayi shi to tace lokacin da manzon Allah ya tsufa yanda yake yi shine in ya fara sallah da zamne yayi ta karatu yayi ta karatu sai gurgudan aya 30 sun yi saura ko 40 sai ya miƙe tsaye ya ƙare su daga tsaye sannan sai ya yi ruku'i ya sujada idan ya ƙare sai raka a ta biyu ko ita ma sai ya zamna ya yi karatun da zamme sai kusan ƙarshe kuma ya tashi ya karatu da tsaye ya mi ya ci gaba da sallah ana gane da kyau ko wannan kuma kai ma ya halatta kai haka musamman kuma a lokacin ƙiyamun laili ko shi yasa idan kana ƙiyamun laili ka gaji sosai kin nan yana da kyau ka rika sauƙe maka kaɗan zamnawa ka huta sai ka tashi za ka gani akwai mutanen da suke kuka ai masallaci kaza jimawa ake to ko ana jimawa kai an ce an baka damar ka me ka huta ka zamna idan duk yanda limami yake jimawa in dai ba takura kanka kai ba ba zai iya zama zuwa takura gare ka ba domin kai zaka iya zamnawa ka huta shi da ke karatu shine bai iya zamna ko limami in ya zamna ai babu tuko limami bai zamnawa dole sai dai ya duka ya rukuyi in ya gaji wannan shine kenan مالك حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد قال سمعت بدي لبن ميسرة وأيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع الله يكسن يصلي ليلا طويلا قائما ينا صلى دري مي تسو دغ وليلا طويلا قائدا yayi kuma dare mai tsawo daga zanne fa'iza salla ƙa'iman, amma idan yi salla da tsaye, mana in ya fara salla da tsaye a wataran, raka a ƙa'iman turuku imma da tsaye ke yinsa, wa'iza salla ƙa'idan, idan kuma ya yi salla da zamne, raka a ƙa'idan ruku imma da zamne ke yinsa. Ma'ana wani nau'i na salla da manzon Allah yake shi ne lokacin da ya tsoha a idan ya raka a biyu da tsaye sai ya raka a biyu da ne da sanne ya yi raka a biyu kuma wasu da tsaye ya yi wasu raka a biyu da me da sanne kenan wataran haka yake wataran kuma ya fara da zamme da ƙarshe ya tashi tsaye kenan haka manzo Allah yake yana caccanzawa مالي يتي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا كهمس بن الحنس حسن عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة ناتم بي عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة har manzo Allah ya kasance yana karanta sura guda a raka'a guda qalat al-mufassal shi tace eh yana karantawa amma mafi yawanci al-mufassal yake karatu abinda take nufi da al-mufassal sune daga suratu qaf zuwa zuwa suratul nas su ake cewa al-mufassal domin al-qur'ani an kasa shi bi hasbi tul wal qasr akwai mufassal akwai as-sab'u tiwal akwai al-mi'in da abin da ya kama da haka to al-mufassal sune daga suratu qaf zuwa suratu suratul nas to su wannan mafi yawanci manzo Allah in ya kama sura guda sai ya ida ta ana gane da kyau ko amma wa'ancan mafi yawanci in ya karanta su baya kare su duka musamman in sallah ce ta farilla shine abin da yake nuni da har manzo Allah na karanta sura ma'ana gaba ɗayan sura a cikin raka'a yace masa eh amma mafi yawanci ƙananan surori قال يتي قلت سينتي فكان يصلي قائدا to har ya kasance yana sallah da zamne qalat tace hina hatamahu nasu eh amma lokacin da mutane suka raunanar da shi ma'ana lokacin da nauyin mutane ya masa yawa abinda take ni dai lokacin da ya tsufa domin tsufa ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci guda kuma abin da yana daga cikin abin da ya kara ma manzo Allah saurin tsufa shine nauyin al'umma da yake a kansa domin shugabanci na daga cikin abin da yake jayo saurin tsuha ana gane da kyau ko akwai ɗaya daga cikin ma'aifanmu da yake shugaba ne daga ɗaya daga cikin wannan ƙungiyoyin zan yi baku misali da sheikh shu'aib da ya rasu rahimahullahu ta'ala ni da aka nuna mini yayan shi aka ce mini yayan shi ne nace a wannan yayan shi ne aka ce eh shi sheikh din shine shugaban kitabun sunna to za ku gani in ka ga yayan nashi sai ka ce shi ne yayan wa don saboda shi nauyi ya masa yawa na na shugabanci to shi ne abinda take nufi da ina haƙamahun nasu ma'ana lokacin da nauyin mutane ya nauyayar da shi shi ne abinda take nufi a takaicewa masu girma wannan babin yana nuna muna yadda Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa muna yin nafila ma'ana komi rauninka za ka iya yin me za ka iya yin nafila kun ba ƙaramin alkhairi ba ne ka samu kanka da yawan yin nafila yana daga cikin abin da zai nuna alkhairi ko kuma da amfani da ke a cikin yawan yin nafila shine ita ce abin da za a cika farilla da ita to in baka yi nafila ba da me za a cika me me za a cika farilla babu wanda yake da tabbacin yayi sallah ya kare ya ce babu nakasu a cikin ta to amma dalilin nafila sai a ciki nafila tana sanya ka zaman to ɗaya daga cikin makusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah ya tashi da asuba sai ce ma Bilal akhbirni bi arja amal amalin amiltahu fil islam fa inni sami'tu qara'an 'alika khalfi fil janna am bayna yadayya fil janna gaya min wani aiki ne kake yi na musamman domin naji karan takalminka a gabana a aljanna ana gane da ke ku ma'ana muna tahiya har ma kana so a yi shiga aljanna har ma kana so kama riga ne riga da shiga manzo Allah ya ce ma Bilal sai manzo Allah ya ce to in dai akwai wani abu wanda nake yi wanda ya sha bamban da na mutane shine na san da ba zan taba yin arwalla ba face na yi nafila kun ba na zama sai da arwalla idan mutum ya ce ko bai zama sai da arwalla kuma duk in yayi arwalla sai yayi nafila tabbas ko ka san nafila sai za ta ne za ta yawaita sai manzo Allah ya ce eh wannan shine abin da ya baka wannan daraja ma'ana yawan mi yawan nafila haka kuma Rabi'a ya ce ma manzon Allah wata manzon Allah ya ce ma Rabi'a wanda Rabi'a ɗaya ne daga cikin hadiman manzon Allah manzon Allah na jin daɗin zama da shi sai manzon Allah ya ce masa ka roƙe ni abin da kake so in roƙi Allah ya baka sai ce inni as'aluka murafaqataka fil janna
in kai ne in murtu zuru ne cewa shi shi ne ya samu ya samu mata kyakkyawa
da wata mota mai kyau da wani gida bene mai mai hawa kaza
ana gane da kyau ko kamar yadda kwanan ga na wani- na ga wani tuzuru ya ya hau da akan safe na wannan addu'a Allah ya bashi mata biyu tsala tsala guda fara guda baka da mota har sunan ma mota ya hudu ni ban ma iya hudu sunan mota mai yawa yana nan ma ana gane da kyau ko da
to yace ni manzo Allah abin da nake so ka roƙar mini muqaddaka da kai aljanna alhali lokacin wani yana daga cikin ahlus sufa wanda ba su da kowa ba sai masallaci wanda tufafin sa ma wuya suke musu yace ya manzo Allah ka roƙar mini Allah muqaddaka da kai aljanna sai manzo Allah yace kai wannan fa akwai wuya kana ko iyawa yace eh ni dai wannan dai nake so roki dai wani a wannan dai nake so manzo Allah yace to fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud ai bi kasrati nawafil manzo Allah yace to wannan addu'a kaɗai ba ta bada shi sai ka haɗa da yawan nafila ana gane da kyau ko ina Allah ya ba mu aljanna ga baki kaɗai ba ya isa tarumul izza thumma tanamu layla yahusu fil bahri man talaba al'ali bi qadri al-kadbi tu'ta ma tarumu wa man talaba al-ula laylan yaqumu wannan shine kenan na'am mali yace babu kaifal julusu fi tashahhud bayan bayani akan ya ake zama a cikin a wajen yin tahiya yanayin yadda ake zama a wajen tahiya حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت نتي لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي يو سينا دوبا ناقا يا منظر الله يكي صلى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya tashi fastaqbala alqiblata ya fuskanci alqibla fa kabbara sai ya kabbara fa rafa'a yadayhi sai ya daga hannayensa hatta hadata bi udunaihi a sai da hannayen nasa suka yi daidai da kunnuwansa thumma akhadha shimalahu sannan sai ya dauki hannunsa ya kama hannunsa na hagun biyaminihi da hannunsa na dama ma'ana ya kama hannunsa na hagun da hannunsa na dama. Falamma arada an yarka lokacin da ya so ya yi ruku'i, rafa'ahu ma mitla zalika, ya ɗaga hannayen dai kamar yadda ya ɗaga su a farko ne dai kunnuwa. Kwale ya ce sun majalasa, ma'ana hadisin na da tsawo, ya ce sun majalasa, sannan sai ya zamna, ma'ana zaman tahiya, faftara sharij lahul yusra, sai ya shinhi da ƙafarsa ta hagun, wa wada a yadahul yusra, ya ɗora hannunsa na hagun ala fakhidhihi al-yusra akan hannunsa na akan katasarsa ta hagu wa hadda mirfaqahu al-ayman haka kuma ya miƙe hannunsa na dama ala fakhidhihi al-yumna akan katasarsa ta dama wa qabada sintaini sai ya jimike ɗan yatsunsa guda biyu wa hallaka halakatan sai ya yi yake da suna ɗan ron ma'ana ya yi ɗan kewaye abin da yake nuhi haka kenan haka shine halaka halakatan sai ya kewaye wa ra'aituhu yaqulu hakaza kuma na gansa yaqulu ay yaf'alu na gansa yana yin haka ana gane da kyau ko wa halaka bishrun al-ibham al-wusta sai bishir ya lankwashe me yake da suna eh, hann- hannunsa babba ana gane da kyau ko ya lankwashe sa da sauran wa ashara bisababa sai yayi nuni da manuniya ma'ana dai haka yake nufi da ya zamna yayi haka a cikin me a cikin wannan zaman na tahiya a takaice wannan hadisin yana nuna yanda ake zaman tahiya da kuma yanda ake nuna me ake nuna me dan yatsa haka ake yi ana gane da kyau ko za mu gani bayan shi ana yin ana iya yin wani akwai babi na musamman mai bayani akan ɗan yatsa hukuncinsa da kuma yadda ake masa da kuma menene hikimar da tasa ake yin haka nan malice haddasana abdullahi bin maslama an malikin an abdurrahman bin bin alqasim an abdullahi bin abdullahi an abdullahi bin umar qala sunnatu salati sunnar sallah an tansiba rijlaka al-yumna shine ka kafa ƙafarka ta dama wa tasniya rijlaka yusra sai ka lankwashe ƙafarka ta hagun abin da yake nihi a zama na ne zama na tahiya حدثنا ابن معاذ حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول min sunnati salati yana daga cikin sunnar sallah anan sunna laysa bi ma'anahu al-fiqhi ana gane da kyau ko ba ana nihin sunna ba wanda take ba dole ba yana daga yanda ake yin sallah domin abin da yake faɗi anan yana daga cikin arkanu salat rukunin sallah kenan yace min sunnati salati yana daga cikin yanda ake yin sallah an tadji rijlaka al-yusra ka kwantar da ƙafarka ta hagu wa tansibal yumna sai ka kafa ƙafarka ta dama حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير أن يحيى بإسناده مثله قال قال أبو داود قال حماد بن زيد أن يحيى أيضا من السنة يا كقول يحيى شيما ياتي من السنة كما قال جرير كما إن جرير يأتي أحاديث حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد القاسم بن محمد يا نونا مسيين da ake zama a cikin tahiya fa zakara alhadith sai ya ambaci makamancin wannan hadisi haddathana hannad ibn as-sari an waki' an sufyan an az-zuhri an adi an ibrahim qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha jalasa fi as-salati manzo Allah ya kasance idan ya zamna a cikin sallah iftara sharid lahul yusra yana da kafarsa ta hagu hatta suwadda zahru qadamihi har sai da saman duddigen sa na kafar hagun yayi baki ana gane da ke ko sai dai hadisin da'ifi amma kuma haka ne ko za ku gani kafar hagun mafi yawanci tana yin me tana yin baki don saboda zaman da ake yi a mi a kanta yana yin kanta malam binyamin zo ka fassara mana duk hadisin yana muka karanta abu guda ne yake bayani aka ce sunna ta sallah shine an tudja a rijlaka yusra wurin zaman tahiya ka kwantar da kawarka ta hagun ina kawar hagun yawwa ka kwantar da ita shine gashi nan aha sai aka ce wa tansibal yumna ita kuma dama ka kawata na'am takahu to wannan shine abin da ake nufi inan haka ake mi zaman tahiya to amma kuma akwai wani bayani domin wannan babin yayi bayanin haka ake zaman tahiya kuma hakan yanda yayi akwai mazahib din da akan haka suke su a ganin su zaman tahiya wanga ne kawai ake yi ana gane da kyau ko to shi yasa sai malam ya bude wani babu yace babu man zakara tawarruka fil rabi'a babu mai bayani akan maluman da suka ambaci ce dalilin hadisan maluman da suka ga suka ambaci za a yi tawarruk a zama na hudu ma'ana maluman da suka bambanta zaman tahiya na farko da zaman tahiya na mi na biyu wannan muka karanta shine ra'ayin maluman da suke ganin zaman tahiya da na farko da na biyu duka babu mi babu bambanci to shine sai ya kawo hadisai ya kawo hadisai na maluman da suke ganin a'a zama na biyu yana bambanta da zama na mi da zama na farko to za mu ga dalilansu sai mu gani kuma yayin yanayin zaman da suka ambata yake menene at-tawarruk cin da ake yi a zama na biyu na tahiyya ko kuma a raka'a ta hudu malai ce haddathana ahmad ibn hanbal haddathana abu asim الضحاك ابن مخلد أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر حاء وحدثنا مسدد وحدثنا يحيى حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر حدثني محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي قال سمعته في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي ناجي wannan hadisin daga goma daga cikin sahabban manzon Allah wa qala ahmad ahmad yace qala yace akhbarani muhammad ibn amru bin ata'in qala sami'tu aba humayd as-sa'idi fi ashratin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam inan nan kaman ƙarin wani sanadi ne ya kawo minhum abu qatada daga cikin sahabban guda goma da naji wannan hadisin da gare su akwai Abu Qatada qala Abu Humayd Abu Humayd yace ana a'lamukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana suna zamna ne sahabban manzon Allah sai Abu Humayd yace ni na hi ku sanin sallar manzon Allah ni na hi ku iya sallar manzon Allah qalu sai suka ce fa a'rid to nuna muna ya sallar taka take ga su sahabbai su zamna ba labarin su in ba mi ba ha in ba wanda shi ya shahi addini ya shahi ilimi ba amma mu kuma za a iya zamnawa a yi awa uku ba a kazancen addini ba in ma an kazancen addini shashaf za a wucewa ana gane da ke ko wannan shine kenan قال يتي قالوا فأعرض تنونا من سلكا فذكر الحديث سيا أمبتي حديث حديث نيمي تسو قال يتي أتكين يند ينونا ويفتح أصابع رجليه كما yana buɗe a akwai riwaya ta zo wa yaftahu kuma wannan ita ce mafi inganci da kha'un wa yaftahu ai wa yalinu ma'ana yana lankwashe ɗan yatsunsa na ƙawahuwa idan sajada idan ya zamna thumma yaqulu sai yace Allahu akbar idan ya sujada he thumma yaqulu sai yace Allahu akbar wa yarfa'u sai ya dago daga ruku'i daga sujada wa yasni rijlahu al-yusra ya lankwashe kafarsa ta dama ta hagu fa yaq'udu alaiha sai ya zamna akanta thumma yasna'u fil ukhra sannan sai ya yi a wata sujada مثل ذلك كتنكتن هكا فذكر الحديث سي أنبت صورا حديث قال يتي حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم حسي دي كي السجدة وددك إذا سي سلم أخر رجله اليسرى سي يجن كرتر دكهر ستهبم معنا يطورا تأقبا وقعد متوركا سي زمنا متوركا على شقه الأيسر ya zamna a kan ɓangarensa ko kuma katattararsa ta ɓangaren hagun. Zada Ahmad Ahmad ya ƙara ƙwaro suka ce sadakata ta yi gaskiya haka da kana yi salli haka manzon Allah ya kasance yana sallah walam yadhkura fi hadithihi man julusa fi thintaini sai dai a cikin hadisin su biyu ba su ambaci yanda ya zamna ba a raka'a ta biyu kaifa jalasa ya ya zamna a takaice wannan hadisin ya nuna muna bambanci tsakanin zama na farko da zama na da zama na biyu zama na farko shine wanda Binyamin ya nuna zama na biyu kuma shine wanda aka nuna a nan akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'a ta ƙarshe yana tura ƙafarsa ta hagun da je gaba sai ya zamna akan mazam akan mazamnansa ko kuma ya zamna akan katattararsa ta hagu wanda za mu nuna idan muka ƙari wannan hadisi wannan kuma zaman da ake yi babu mamaki tsakanin maza da mata domin su da yawa irin wannan zaman sai a ce mata ba su yi wannan kuskure ne sallah ta maza sallah ta mace da ta namiji babu wani bambanci a cikin ta in ba wurare kaɗan ba ko su ba su da alaƙa kai tsaye da sallah ana gane da kyau ko daga cikin misali wajen sutura ga nan suturar mace da ta da ta namiji a wajen sallah ba ɗaya bace daga ciki kuma wajen ɗaga sauti in akwai maza a kusa ba za ta mai ba ba za ta ɗaga sautin ta ba don saboda kada su fitinu da shi sai mi kuma bambanci aha akwai bambanci a wajen sahu ko wajen sahu na wajen sahu akwai bambanci su sahun su daga baya yake farowa To, gaya min kuma wani bambanci. Ha? Zuwa masallaci. Su ma ya halatta su zuwa masallaci. Sai dai su ba wajibi bane ko? Na'am. To. Abin da yake da alaka da kace Allahu Akbar har zuwa ƙarshe babu wani bambanci. Ana gane da jago? Wannan shine kenan. Domin kullu hukmin sabata fi haqqin rijali fa yathbutu fi haqqin nisa'i tab'an illa bi dalil ikhtisas. manzo Allah kuma yace innamal rijalu innamal nisa'u shaqabiqur rijali aljinsaini mushtarikani fil ahkam maza da mata suna tarayya a cikin hukunce hukunce idan yanda manzo Allah ya nuna ai sallah to maza da mata su ma duka haka za su kada a ce a bambanta wajen wajen zama kaza mata ga yanda za su yi amma su maza ga yanda za su yi مالك حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري حدثنا ابن وهب عن الليث عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي زمنتا رد وسو جماعة تكتشين صحابا مرزان الله بهذا الحديث sai ya ambaci wannan hadisin wanda ya gabata walam yazkur aba qatada sai da shi abu qatada bai ambata ba qala ya ce ma'ana shi bai ambaci abu qatada ba a cikin riwayarsa wacce riwayar an ji abu qatada a ciki amma a wannan riwayar shi bai ambaci abu qatada ba yace fa idza jalasa fi rak'atayn idan manzon Allah ya zamna bayan raka'o'i guda biyu jalasa ala rijlihi yusra yana zamnawa a kan ƙawarsa ta hagun, fa'ida jalasa fi raka'atil akhira, amma idan ya zamna a raka'a ta ƙarshe, ƙaddama rijlahul yusra yana gabatar da ƙawarsa ta hagu, ma'ana yana tura ta tashi gaba, wa jalasa ala maka'adatihi sai ya zamna a kan gadon bayansa, ma'ana a kan yake da suna mazamnansa, an san mazamna ko? Wanda kake zamnawa akan su ne mazamna. Na'am. idan sai manzo Allah ya zamna akan mazamnansa kishiyar raka'a ta biyu da akan me yake zamnawa akan kawarsa akan kawarsa ta hagum mala yace haddathana qutaybah haddathana ibn lahi'a an yazid ibn abi habib an muhammad ibn amr bin halhala an muhammad ibn amr al-amiri qala kuntu fi majlisin bi hadha al-hadith yace na kasance a wani majlisi sai ya abaci wannan hadisin qala fihi yace a cikinsa fa'ida ƙa'adatin raka'atai ne idan manzon Allah ya zamna a cikin rako'i guda biyu ƙa'ada ala batni ƙadamihil yusra yana zamnawa a kan cikin ƙawarsa ta hagun wa nasaban yumna ita kuma ta dama sai ya kafa ta kamar yadda Binyamin ya nuna fa'ida kanatin rabi'a amma idan raka'a ta hudu ce asba bi warakihil yusra yana tura me yake da suna kawarsa ta hagun asba bi warakihil yusra yana tahiyar da alwarak alwarak shine me yake da suna alfakhizu wal me yake da suna wal wal maq'ada ka tattara da duwawu daga duwawu abin da yake tattara shi ake ce ma me shi ake ce ma warak ana gane kyau ko to shi sama ake ce ma zaman tawarruk dan saboda ana zamnawa akan wannan duwawun ne kina shine ma'anan fa asba bi warakihi al-yusra ila al-ard sai yayi daga tattarar sa ta hagun zuwa ƙasa wa akhraja qadamaihi sai ya huto da dugadugansa ma'ana duddugensa min nahiyatin wahida a bangare guda dole sai an nuna alam min namin ka so nuna muna kaga inda teburin yana ɗauka ka dami su zaka zaka zauna dan kowa ya gani wanda bai gane ba kada ya girman kai ya taso ya kalla na aha kowa yana gani na san dai duk wanda bai taso ba ya sani ne shi yasa na gashi nan kinsa shine alwarak ana gane da kyau ko nan shine alwarak dago yawa abin da ya nan zuwa nan shi ake ce ma alwarak da larabci to ya yake zamnawa da shi yawa ƙasa ake kai shi kenan wannan sai ya kai ƙasa ita kuma ƙahar wadda da akan ta za a zamna sai a turo ta ina sai a turo ta ta hito a wancan bangaren wannan irin zaman shi ake ce ma at-tawarruk zama na tawarruki manzon Allah na yin sa'ara a tahiyya ta nawa a tahiya ta ƙarshe abin da ya samu kace tahiya ta ƙarshe domin in mun ce a raka'a ta hudu to akwai sallar da raka'a uku ce gare ta idan magariba ba za ta yi ba ba za ta shiga ba alhali tana ciki to wannan zaman kowa ne yake da damar ya yi sa ko kuma menene hukuncin wannan zaman hukuncin dai wannan zaman shine sunna sunna ne ana gane da kyau ko to a kowane yanayi kana iya ka yi sa bari mu gani akwai yanayin da bai dace kai ba kai irin wannan zaman mala yace حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا أبو بدر حدثني زهير أبو خيثمة حدثنا الحسن بن الحر حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس أو عياش كوكما دقى عياش yana shakkar rawi ce Abbas ne ce ko kuma Ayyash ne ce bin Sahal As-Sa'idi annahu kana fi majlisin ya kasance a wajen wani majlisi fihi abuhu wanda a cikin majlisin akwai ma'aikinsa fa zukira fihi sai aka ambata a cikin wannan hadisin na yanayin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace fa sajada sai ya sujada fantasaba ala kaffaihi a cikin sujadar sai ya dogara akan tahin hannunsa wa rukubataihi da gwiwowinsa wa suduri qadamaihi da kuma horkon digadigansa ma'ana wajen in yatsu na kafa wa huwa jalisun bayan wannan nan za a kaddara ne bayan wannan sai ya komo ya zamna fatawarraka a wajen zaman sai zama irin wanda aka nuna muna zama akan duwawu yace wa nasaba qadamahu al-ukhra sai ya kafa kafarsa waccan gudan thumma kabbara sannan ya kabbara fa sajada sai sujada thumma kabbara sannan ya kabbara fa qama sai ya tashi wa lam yatawarrak bayyi wannan zaman na tawarruki ba a meke da suna a wata a wani zama thumma ada sannan sai ya koma faraka ar-raka'ata al-ukhra ya ƙara yayi wata raka'a guda فكبر كذلك سي كبر حكا ثم جلس بعد الركعتين سي زمنا باي ركوئي غدا بيو حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام لوكتين دي يسو يتاشي سي يكاو ركعة أكو قام بتكبير سي يتاشي تكبر ثم ركع الركعتين الأخريين sannan sai ya raka'o'i guda biyu na daban falamma sallama lokacin da ya sallame sallama an yaminihi ya sallame a ɓangarensa na hagu na dama wa an shimali da kuma ɓangarensa na hagu qala abu daud lam yadhkur fi hadithihi ma zakara abdul hamid bai ambata a cikin hadisin sa ba abinda abdul hamid ya ambata fi tawarruki a wajen wannan zama na duwawu war raf'i da kuma dagowa idan qama min tintain idan ya dago daga sujada guda biyu daga ruku'i guda biyu wannan hadisin bai inganta ba yana daga cikin abin da yasa kun bai inganta ba domin shi ya ambata cewa zama irin wanda muka nuna kana iya yi a tahiya ta farko da tahiya ta me da tahiya ta ƙarshe alhali kuma zaman ana yin sa ne a tahiya ta me ta ƙarshe ita kadai ake yi ma ne ake yi ma irin wannan zama amma ta biyu ba a yi kamar yadda wannan hadisin kenan wanda ya dogara da wannan hadisin to hadisin bai inganta ba malici haddathana ahmad ibn hanbal حدثنا عبد الملك بن عمرو وأخبرني فليح أخبرني عباس عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد سنهد أبو حميد أبو أسيد وسهل بن سعد سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة محمد بن مسلمة فذكر هذا الحديث سيأنبتي ولنا حديث ولم يذكر الرفع سيد الشيبي أنبتي ɗagowa ba idan kama min tintaini idan ya ɗago daga sujada daga ruku'i guda biyu wala aljulusa kuma bai ambaci ba ya manzo Allah yake zamnawa a ruku'i na biyu qala yace hatta faraga har sai da ya ƙare summa jalasa sai ya zamna faftara sharijlahu yusra sai ya shinhida ƙawarsa ta hagum wa aqbala bi sadri al-yumna ala qiblatihi ya kuma fuskantar da sadrihi al-yumna yana nuhin ƙawarsa gabanta na in yatsu shine sadri a meke da suna kadamil yumna sai ya fuskantar da shi ya fuskanci al-qibla domin idan ka zamna ƙawarka ta dama in ka lankwashe ta in yatsun ina suke kallo al-qibla shine abin da yake nuhi abin da yake nuhi anan a takaice in wa masu girma wannan hadisin yana nuna zama wanda muka nuna ba a yin shi sai a zama na nawa a zama na hudu kuma wannan zaman sunna ne don haka idan ya kasance kana cikin jami'i ka tabbata da in kai wannan zaman za ka cutar da mutane ana gane da kyau ko za ka matse mutane to dama mina sunna tarku sunna lil maslahatir rajiha ka'ida ce mina sunna tarku sunna lil maslahatir rajiha zaman menene sunna ce to yana daga cikin sunna ka bar sunna don saboda wata maslaha kuma maslaha wadda take mai girma ana gane da kyau ko don haka kenan in kana cikin jami'i kada kai wannan zaman kuma wallahi kana samun masu yin haka ni na haɗu da wannan a Nigeria a nan ban taɓa haɗuwa da wanda yake wannan ba a masallacin ahlus sunna kuma muka muka zamna zaman tayya duk yamman matsayi ya da abin da ya kamata haka domin in ka zamna haka zaka yi ne zaka zaka bangare bangare guda to lokacin da kai haka shi kuma na gaban zaka ne zaka tura shi zuwa ga wancan shi ma ya tura wancan shi ma ya tura wancan sai a ji duk an tako ina in mutum yayi haka gaskiya yayi khilafu sunna in har da gangan ma yayi haka bai san da cewa bai dace yayi ba yana iya samun zunubi domin ya cutar da mutane manzo Allah yace la darara la dirar a wajen bi ba a tono rama wannan shi ne kenan kenan sai an rika sara ana dubin bakin gasari idan aka ce sunna ne yin abu kaza yana da kyau ka duba lokacin da za ka yi ba zai iya jawo wata fitina ba ko kuma ba zai iya sa a takuru a rasa yin ma wata sunna wadda ta hita ba ana gane da kyau ko a wannan lokacin shi ne kenan ka zo da takalmin kana so kai sallah a masallaci ka san kuma in ka shigo masallaci tana iya wa amma hana ka sallah a masallacin kenan kaga mina sunna tarku sunna lil maslahatir rajiha wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam ina tsammanin lokaci yayi ko na'am ina anan zamu dakata yan uwa masu girma a sai yaushe kenan a yawwa anan dai kenan sai wani sati sai wata juma'a amma da sunan sunan abi dawud ko amma a gobe zamu kwatse a masallacin tukur domin tafsiri zan ɗan ba ku wani gishiri na tafsirin. Tafsirin wa zai dogara ne a kan raddin shubuhohi na turawa game da ne, game da Alƙur'ani. Bari ba ku misali guda biyu na shubuhar turawa. Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah mai iko ne akan komai. Sai turawa suka ce, kun ce Allah mai iko ne akan komai. To kenan Allah mai iko ne akan yayi wani Allah ko kuma sai suka tambayi musulmai to tunda kun ce Allah mai iko ne akan komai to shin Allah mai iko ne akan yayi wani Allah irin shi in musulmai suka ce eh sai su ce to haka ne Allah da ikon sa ne yayi almasihu ana gane da kyau in kuma suka ce a a to kenan qur'ani yayi ƙarya to akwai amsar da za a ba su Allah ya ce dangane da wuta uiddat lil kafirin Allah ya ce yayi wuta dan kafirai kuma an ce wanda ya mutu yana yana cin riba wuta zashi wanda ya mutu yana kaza wuta zashi ana gane da kyau ko to ya ne kuma aka yi haka akwai shubuhi da yawa wanda a farkon tafsirin zamu dan baku misali nasu wanda da yake da suna za su nuna muku mahimmancin kokarin walwale wannan shubuhin wanda ba ma kaburi ba hatta musulmi wata ran a wajen qur'ani zai a wajen karatun qur'ani zai iya tunanin wata aya ya ga ka abin nan ku ya ne ke shi ɗin zai iya masa shakka da shubuha a ciki insha Allah tafsirin mu zai bada ƙari akan wannan ne ina fatan Allah ya kai mu lokacin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah